الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tafsiri na mako-mako duk ran lahadi daga magariba zuwa isha idan Allah ya ba mu iko muna gabatar da karatu a yau gashi Allah ya sake ba mu iko da dama lahadi muna hudu ga watan biyar hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 26 ko ga watan goma miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi masalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma sannan muna cikin suratu Yunus a satin da ya gabata mun karanta aya ta ashirin wai ta talatin da biyar zuwa ta talatin da shida ko daga talatin da biyar zuwa talatin da shida a shafi na ɗari biyu da goma sha uku a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makumanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون نعم كما yadda muka sani muna ɗan taɓo waɗansu matsaloli na zakka da na zamani alqadayil mu'asira kenan fi zakka wanda kuma mun yi nisa cikin wannan karatun ana gilligillin kai ƙarshen waɗannan matsalolin da suke cikin wannan littafi to a yau za mu tattauna a kan ikhrajul ƙima fi zakatil fitr shin ya halatta a fitar da ƙima ta zakka ta kono misali yan an ce misali za a ba da zakka kono ta azumi sallah ƙarama shin ya halatta ka ɗauki kuɗi ka bayar a matsayin zakakkono shi ne sun kace malamai ittafaqal fuqaha ala mashru'iyyati ikhraji zakatil fitr min al anwa'il mansusa malamai sun yi ittifaki ana fitar da zakata kono ta azumi kenan daga nau'ukan da sun ka zo cikin nassi tunda abu ya zo cikin nassi in nassi ya inganta magana ta kare kama fi hadith ibn umar radiyallahu an kamar da zo cikin hadisi na abdullahi ibn umar Allah ya ƙara yadda a gare shi Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da wannan hadisi an gane ko yake cewa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya farlanta zakatal fitr min Ramadan zakata kono ta watan Ramadan sa'an min tamrin sa'i an gane ko na dabino to sa'in nan waɗansu na fassara shi da tiya amma gwargwado ne sa ba yana nufin tiya ba kana iya cewa abin nan mudu abin nan kenan mudu hudu aw sa'an min sha'irin ko ko sa'i na sha'ir alkama kenan sannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an an gane ko yawwa wanda shi ma Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi wanda yake cewa kunna nukhriju zakatal fitri mun kasance muna fitar da zakakkono sa'an min tamrin sa'i na tamr na dabino kenan aw sa'an min sha'irin ko sa'i na sha'ir alkama aw sa'an min aqitin ko ko sa'i na aqit shine caku ko aw sa'an min zabib ko kuna wato zabib an gane ko to kenan waɗannan abubuwan da suka tabbata a cikin nasi ba wanda ya isa ya ce ba za a fitar da su ba ko ba karan bane to sai dai amma a fitar da zakka a ba da kimarta yanzu misali a ce sa'i na dabino yana matsayin jika guda misali an gane ko to ya halatta kawai in ka haɗu da talaka ka bashi wannan jakar ka ce rike shi kenan ba sai ka bashi abinci ba muna ganewa to shine malamai suka yi magana guda biyu akai na farko sun ka tafi cewa bai halatta ba an gane ko na biyu kuma sun ka ce ya halatta to kaji magana biyu hanafiya su ne sun ka ce ya halatta kana iya bada kuɗi dalilan waɗanda suka ce bai halatta ba ba ko kowa bace ake yi ko dambe balle a yi rikici a kawo dalilin kai in kawo nawa wannan shine magana ta ilmi sun ka ce hujjar su da ibn umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkakkunu sa'an min tamrin wa sa'an min sha'ir dalili kuma sun kace saboda wannan nan abubuwan su ne nasti ya tabbatar kenan in baka bada abinda nasti ya tabbatar ba ka koma zuwa ga wani abu kenan ka hita daga cikin abinda an ka umurce ka an gane ko yawwa sai malamai sun kace to waɗanda sun kace ana iya fitarwa suka ce a'a wannan da an ka faɗi waɗannan abubuwan ba don a nuna su kaɗai ba ne ai abincin da ake ci a madina ba waɗannan ɗai ba ne balantana ka ce su kaɗai za a yi sun kafa hujja kuma da hadisin magana abu sa'id al-khudri wanda ita ma matsayin hadisi ce kunna nukhrijuha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin an gane ko abu na uku kuma sun kace asar ibnu abbas radiyallahu anhu wanda yake cewa yana cikin sunan abi dawud farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-fitr manzo Allah sallallahu ya farlanta kina al-fitr zakat al-fitr ake nufi tuhratan lis-sa'imi dan saboda tsarkake mai azumi min al-lagwi war-rafath da irin magaganun da yayi ya san sun maganganu wa tu'matan lil-masakin kuma dan a ciyar da miskinai an gane ko sun kace to kenan an ce don a ciyar da miskini shi ko in kabba wani kuɗi to ai ba ciyar da shi kai ba ka dai ba shi kuɗi ne an gane ko yana daga cikin hujjojinsu sun kace kuma ita zakatul fitr ibada ce wadda an ka farlanta daga wani jinsi muayyan ma'ana an faɗi abin da za a bayar an ce kaza ko kaza ko kaza suka ce to fita daga cikin wannan kamar fita ne daga cikin abin da nasu yayi bayani wanda mun yi bayanin cewa waɗancan sun ce ba dan yana nuna wannan ɗaya bane don in haka nan ne mu sai mun je mun bido da bino ko mun bido cakku ko wani abu alhari mu ko da hatsi ake fitarwa ko masara ba ba haka ba yawwa dalilin su na biyar sun kace anna zakata wajabat li daf'i hajatil faqiri ta wajaba ne saboda tunkuɗe buƙatar talaka wa shukran li ni'matil mali dan mutun ya gode ma ni'imar dukiya wal hajatil mutanawwi'a da kuma buƙatoci daban-daban fayanbaghi an yatanawwa al wajibu li yasila ila al faqiri min kulli naw'in ma tandabi'u fil haja wa yashkuru ni'ma bil muwasati min jinsi ma an'ama Allah bihi alayhi sun kace dai a takaice ya kamata ka gode ma Allah ne da irin jinsin ni'imar da an kai ba ma'ana ka bada abinci shine abin da ake bukata anan na shidda sun kace wanda ya fitar da kuɗi ya bayar game da zakakkono to ya fita daga cikin abin da nasu ya zo da shi ba a faɗa ƙarar ba an kace a bada kuɗi an gane ko su ko waɗancan malamai suka ce a a ai shi kuɗin wani lokacin sun fi amfanin ma talaka don in kabba talaka zai je sayar abu na bakwai sun kace fitar da zakatul fitr yana daga cikin minash sha'air manya-manyan alamomi na ibada ta addini shine sha'air kamar kiran sallah inda dai za a gane to ma'ana in sallah ta kama a bayar da kuɗi zai tuna ba mutane da wannan ibada amma in kowa aka ce a bayar da abinci amma an ka ce a bada kuɗi sai a mamance malami da wannan ibada ina fata an fahimce ni abu na takwas suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi abubuwa daban-daban masu kima daban-daban tunda kaga da sha'ir da kuma tamr ai ba jinsi guda bane kuma wato kima su ba guda bace ina fata an fahimce ni sun ka ce da yana nufin ana iya ba da kima da sai shi ce kawai tamr za a bayar kenan sai a san kima shi guda ce in ma baka same shi ba kana iya bayar da kima amma su waɗancan sun tafi cewa a'a wato wancan lokaci abincin shine ake samu kuma jin an ce ko kaza ko kaza ko kaza yana nuna kana da dama mai yawa waɗanda sun kace kuma ana iya fitar da ita ana iya ba da kuɗi ma'ana ba sai an fitar da abinci ba sun kace abu na farko annal wajiba fil haqiqati an gane ko ighna'ul faqiri haƙiƙanin ita wannan zakatul fitri an yi ta ne don a wadatar da talaka kai yaje ya ce a bashi a bashi to kaga in ka bashi kuɗi sai yaje ya sai abin da yake so kuma suka kafa hujja da hadithin aghnuhum anil mas'alati fi misli hadha al-yawm ku wadatar da su daga tambaya an gane ko daga roƙo wannan yini ranar sallah bai dace a ce mutane suna roƙo ba duk da yake wannan hadisi malamai sun ba'afa shi sun ce bai inganta ba an gane ko ma'ana wannan hadisi na a wadatar da su sun kace wato bai inganta ba hadisi ne wanda imamu daru kutni ya kawo shi a cikin kitabu zakatul fitr aghnuhum fi hadha al-yawm an gane ko malamai sun da'afa wannan hadisi daga cikin su akwai imamu zailai da kuma wato imam al-sheikh al-albani cikin irwa al-ghalil rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sannan kuma hujjar su ta biyu asalin sadaka sun kace da dukiya ne ake yinta don Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan sun kace to tunda ita ce asali ba laifi don ba a samu abinci ba an koma zuwa ga asali an gane ko yawwa sun kace kuma idan ya kasance jawazu akhdhil qimati fi zakatil mafruḍa ya halatta amshi kima a cikin zakka wadda an ka farlanta fil a'yani ga waɗansu abubuwa ma'ana idan an ka farlanta ma zakka ta haci ko zakka ta misali dabba kaza sai ba ka da ko ko kana da wanda bata kai waccan ba amma zaka ba da ciku ko ko a ana iya karɓar wanda ya fi naka a yi maka ciku suka ce to in cikin zakka wannan ya halatta to badantana zakatul fitr ita ma sun kafa hujja da hadisi na mu'ad wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maushi lokacin da ya aika shi man khudhil habba min al-hab washata min al-ghanam wal ba'ira min al-ibil wal baqara min al-baqar kina ana yi amsan musanyan wani a madadin wani sai dai wannan asarkin malamai sun da'afa shi domin sun ce wato riwayar tana da rauni saboda sima'u ata bin yasar daga mu'ad bai tabbata ba domin a shekarar da ko aka haife shi ko bayan ya mutu da shekara ɗaya aka haife ata to ya an kai saurara daga mu'ad suka ce don haka wannan riwaya tana da rauni kaga ilimin hadisi sai an bi diddigin rayuwar kowane rawi a san ittisalus sanad sannan kuma hujjarsu ta hudu sun kace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana alqadar alwajiba ya bayyana gurgudun abinda za a bayar na wajibi min al'ayan na abubuwa da suke zaci kenan waɗanda za a bayar almansusi alaiha an gane ko waɗanda nassi ya zo da su ma'a tasawi ha fi kifayatil haja domin sun yi tarayya sun zo daidai wajen wato biyan bukatar talaka wasaddil khalla abin nan fa aujaba min at-tamri wash-sha'ir sa'an wa min al-burri nisfa sa'in kenan sun kace cikin bur nisfa sa'i ake bayarwa وذلك لكونه اعلى ثمنا لقلته بالمدينه في عصره kenan shi wancan sun kace nisfu sa an kace amma cewa nisfu sa a wadansu riwayoyi ne yanzu waccan riwaya ta ce sa'i za a bayar dan haka dai a takaicen takaitawa suna son su nuna akwai bambanci tsakanin wancan da wancan dan a nuna maka kenan kima ta shigo ciki magana ta biyar sun ka ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lin nisa'i yawm al-eid ila yawm eid al-fitr manzo Allah ya ce ma mata a ranar sallar idi tasaddaqna walau min huliyikunna ku yi sadaka koda da wato abin nan kayan kawakku ne Imam al-Bukhari ya fitar da shi kitabuz zaka Imam Muslim shi ma ya fitar da shi a kitabuz zaka sun ka ce kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce koda kuna iya sadaka koda da mi da kayan kawa kenan wannan yan nuna ashe ana iya fitar da zakka bai ce sai zakatul fitr ba kowace irin zakka ma ana iya fitar da ita da abin da ba wannan ba hujjarsu ta shidda anna Allah ta'ala ya qulu Allah ya ce lan tanalul birra ba za ku samun albirra ba wato ma'ana kenan aikin ku ya zamanto aikin da'a hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai sun kunciyar daga abin da kuke so an gane ko to sun kace annal mala huwal mahbub dukiya ita ce abin kauna kwarai fa inna kathiran minan nasi yahunu alaihi it'amu at'am da yawan mutane yana musu sauki su ba mutane abinci wa yasubu alaihi daf'u thamani zalika lil fuqara amma ba da kuɗi sai shi mai wahala kenan kenan in yayi suka ce wannan yayi to hujjar su ta bakwai hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce aghnuhum an at-tawafi fi hadha al-yawm ku wadatar da su daga tawafi kewaye don tambaya amma wannan hadisi malamai sun da'afar da shi ina fata an fahimce ni yawwa ibnu hajar al-asqalani yana daga cikin waɗanda sun ka da'afar da wato wannan rawin da ke cikin wannan hadisi kina hadisi ne da'ifi sai kuma abu na takwas anna mura'atal masalih min a'zami usul shari'a sun kace ita shari'a tana hankalta ma maslaha an gane ko yana daga cikin manyan manyan abubuwan da shari'a take mi take hankalta ma suka ce to ba da kuɗi an gane ko wani lokacin ya fi sauki saboda in kabba talaka wani lokaci gaba gare ka ma zai sai da kayan kana iya ba mutum tiya goma an gane ko ka sai su yanzu yanzu tiya goma ɗari ɗari ka bashi gaba gare ka ya sai da su dala saba'in saba'in a bashi jika uku dirbi ko ba haka ba suka ce to kaga bashi kudin aida zai fi saboda ya je ya sayi mi ya sai abin da yake bukata to a ƙarshen dai takaicin takaitawa sun kawo magana ta shekul islam ibn taibiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi shi ya tafi cewa in dai akwai abincin da ake amfani da shi kuma mutane za su iya amfani da shi to a ba su abincin yafi amma in ya zamanto abincin ko an bada shi an gane ko mutane ba za su iya amfanuwa da shi ba to gara a ba su kuɗin su je su sai abincin da za su iya amfanuwa da shi wanda kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani duk da yake a wancan hadisi shi ma ya tayi akan fatawa ta Al-Ahnaf ya ce yana yiwa ya halatta a bada kuɗi ma'ana saboda mutum ya je ya sai abin da yake bukata to kun ji dai maganganun malamai kun ji dalilan su in ka ga dama ka dauki waccan in ka ga dama ka dauki waccan ka kawo min hari ni ba ni da na faɗa ba eh idan wani jiran shi kai ka ce kaza ya ce a ba haka nan ba mu ga inda mun kai to eh duk inda ka kaso wani shi wai wani shi shi saba maka ma shi jin daɗi yake yi wai ma'ana kamar yadda 'yan shi'a dai sun kace in ka zo ga gari in ka iske babu malamin shi'a babu wanda ya san shi'a to ka je wajen malamin sunna ka tambaye shi in yace haram na to ka ɗauki abin halat an gane ko in yace halat na ka ɗauke shi haram ka dace da abin da Allah yake so to waɗansu daga cikin mutane haka suke su su saba maka ba in ma abin ma sun san gaskiya ne jin daɗin suka je su saba ma wai kai kai yake kallo ba ma hatsarin saba ma shari'a yake kallo ba a shi dai ya saba ma wane ya ji daɗi to wannan kuma ina addini bi'sal maqsad Allah kai mu tsari ba na sake maimaita aya na'am
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون نعم كما يدى تفسير ميكي قدانا muna farawa ne da asbabun nuzul idan ba mu samu asbabun nuzul ba sai mu zo zuwa ga ilmul munasabat bainal ayat in mun faɗi munasabat bainal ayat an gane ko sannan sai mu zo zuwa ga sharhul mufradat musamman cikin tafsiri na jalalaini shi muke biya sannan in an kare in akwai dan su mas'aloli sai a sake maimaita ayar a bijiru dan mas'aloli haka ne ko ba haka ba to fa naqulu wa billahi tawfiq Allah yace wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna idan muka duba cikin littafin mushaf daris sahaba fi tanasubi wa tanasuqil ayati ko wa asrar fawatih as-suwar kinan wa asrar fawatih wa khawatim as-suwar an gane ko daidai karkashin wannan aya wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala yayi suka ma'ana zuwa ga bautar ya nuna kaskancin bauta ma gumaka ko ba haka nan bane ya jero ayoyi da suke nuna bauta ma gumaka kaskanci ne kuma ya nuna shi kadai ya cancanta a bauta mishi ya kawo dalilai sun kace summa aballahu alal kuffari ittiba'ahum lidhanni sannan sai Allah ya aibanta kafirai an gane ko ya aibanta musu biyar da suke yi mazato kenan wannan magana bayan gaskiya ta tabbata gare ka an gane ko kenan bin zato ya zama tomi ya zama to shirmi tun daga gaskiya baka komawa kame kame in dai kana da rabon aiki da ita ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir da yazo wajen ayar wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna yace atfun ala jumlati qul hal min shurakaikum man yahdi ila al-haqq ma'ana atfina kamar cina daga cikin ƙarin da aka yi ya ce bi itibari atfi tilka ala nazirati hal mazkuratai ne qablaha ma'ana an yi atafin wannan akan tamkarta naziratai hakinan wato tamkarta almazkuratai ne qablaha wanda sun gabace ta fa ba'da an amara Allah rasulahu bayan Allah ya umurci manzonsa bi an an gane ko yuhijjahum fima ja'aluhu ilaha ya kafa musu hujja yayi kenan ya kafa musu hujja yayi jayayya da su game da abin da sun kasan ya shi abin bauta wa hiya la tasrifu ba sa da ikon zartar da wani abu an gane ko wala wa hiya la tasrifu wala tudabbiru kenan wa hiya la tasarrufa wala tadbira wala hidayata laha ba ta da iko ta ta juyar da wani abu ba ta da ikon tafiyar da wani abu su guma kan kenan wala hidayata laha kun ba su iya shiryarwa a aqaba zalika sai Allah ya biyo bayan wannan maganganu da ya faɗa bi anna ibadataha bi anna ibadatahum iyaha bautar da suke ma waɗannan gumaka ittiba'un li dhannin batil suna bin zato ne na ƙarya ai lauhum laysu fihi shubhatu haqqin an gane ko da dai abin nan lauhum laisa fihi shubhatu haqq ba su da wata shubha ta gaskiya ma'ana bayan an kafa musu hujjoji to ba su da wata magana wanda suke faɗa ba su da wata shubha illa dai kawai suna bin zaton su ne an gane ko domin sai kai mamakin wani ga abu yana gani karara ya kibe shi to biyu ne ko dai jahilci ko kuma mi ko ko son rai ina fata ana fahimta ta to kina wagga aya wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna da yace atafi ta ga qul hal min shurakaikum kenan qul ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna ban san ko mun fahimta ba eh tare da wani ya ce ba a cewa qul ba a cewa qul wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna yanzu munasaba ta bayyana sai mu zo zuwa ga mi sai mu zo zuwa ga jalalaini don mu ga kalimatkin da ya kawo saboda mutum ya iya sharh al-mufradat wa ma yattabi'u aktharuhum da yawan su ba komi suke bi ba mai jalalain yace fi ibadati al-asnami wajen bautar da suke yi magumaka illa wannan sai zato haisu qalladu fihi aba'ahum sun bi iyayensu dama mallamai suna cewa at-taqlidu hijabul aql kwaikwayo yana daga cikin abin da ke sha makanci hankali shi yasa wato tasirin inda mutun yake mutum ya taso ya iske ana wani abu abu ne mai wahala yadda da cewa kuskure ne shi yasa za ku ga hadisi ma na ƙarya in ya shahara sai mutane su ɗauki cewa gaskiya ne ina fata mu fahimce ne za mu zo bayani kan irin wannan da abu da magana da abu ya shahara sai a sa tsammanin gaskiya ne ba duk abin da yake shahara ba ya shahara ba yake gaskiya muna ganewa ko to don haka ba za ka bi iyayenka ba sai akan mi hujja da dalili mun yi bayanin wannan mai jalalain ya ce da Allah ce kenan inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a shi zato baya wadatar da gaskiya daga komai yace fi mal matlub minhu al-ilm ga abinda ana neman ilimi a kansa shi ba wannan zamu zo bayani kansa intabe mun gane ko domin zamu ga cewa akwai abinda dhannul ghalib ake aiki da shi a cikin ilimin fiqhu an gane ko akwai lokacin da ake aiki da adh-dhannul ghalib abinda ya firin jayi to shi yasa ya ce ga abin da sai ilimi ake amma cikin tauhidi ba a zancen mai zato yaqini ake bukata cikin tauhidi mun gane ko inna allaha alimun bima yaf'alun allah masani na ga abin da suke aikatawa fayujazihim alaihi allah zai sakan ka musu ga abin da suke aikatawa wannan kamar tasliya ce an gane ko ma'ana lallashi ne ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hakuri ai duk abin da suke aikatawa wa ake saba ma Allah to ai Allah ya sa abin da suke aikatawa kenan babu wani abin damuwa muna fahimta eh duk yadda kai mai da'awa kake jin bakin cikin ana saba ma Allah ka tuna Allah ya fi ka sanin me ake aikatawa dan akwai waɗansu can masu saba wanda kai baka san su ba muna ganewa amma sai dai kai fatan mutane su yi mi su shirya kakka dora ma kanka abinda Allah bai dora ma ba shi wani gidan shi kai in yi wa'azi to da sai mutane su yi aiki da shi ina hujja na dalili yo annaba ka ji manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya cewa wa ya ti nabiyun wa laysa ma'ahu akwai annabin da zai zo ba wanda ya bi shi to dan haka kai ka ce wai dole sai an bi ka wai ga maka kai dai ka isar da sabon Allah kuma kai fatan abinda ka faɗa don Allah ka faɗa na biyu kai fatan ka faɗa daidai an gane ko na uku kuma kai fatan a karɓa a yi aiki da shi a kai kama fara fatan kai ka yi aiki da abin kuma ka mutu akan haka a gani amma sai ka dora makanka dole mutane sai sun yarda da kai sai so yo gashi nan ba a karba ga annaba ba kai ba a karba gare ka kai annabawa daraja ne ko ilimi ko wayo ko salon da'awa baka isa ba sai wanda Allah ya so ya karba yake karba sai dai kai taimaka mutane fatan alkhairi wannan shine abin da mutane ba sa ganewa Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ne ke shirye da wanda yaso walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi ko la yuhda man yudil wa ma lahum min nasirin wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin amma sai wani ya cincirin do ai mu mun gane gaskiya to ko ka gane shi ba an kai dole sai an karba gare ka tawfiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu gani Allahumma amin to da Allah subhanahu wata'ala ce yanzu zamu dawo cikin masail wama yattabi'u aktharuhum da yawan su ba komai suke bi ba illa wannan sai zato me yasa Allah bai ce wama yattabi'u kulluhum ba ya kamata ka tambaye kanka an gane ko ai ana magana ne kan kafire ko to ai ya kamata a ce wama yattabi'u kulluhum illa wannan dukkan su ba komai suke bi ba sai mi sai da su sai an ka ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhannan da yawan su ba komi suke bi ba sai zato ina fata ana fahimta ta to anan abin da ya kamata mu gane shi yasa ibnu ashur da yazo sai ya ce wa inna ma ammahum fi dhama'iri abin da yasa Allah ya hada kafirai gaba ɗaya shine ammahum a cikin zamiri na shuraka'ikum qul hal min shuraka'ikum da kuma inda Allah ya ce fa malakum kaifa tahkumuna ko ba ka ba ya kawo wawun ba yana kawo ay bane yana nufin da inda Allah ya ce wa malakum kaifa tahkumuna wa khassa bil hukmi an gane ko fittiba'ihim adh-dhann aktharuhum amma da Allah zo wajen hukunci wajen bin zato sai ce aktharuhum sai ya ce li anna jami'al mushrikina domin dukkan mushrikai ittafaqu fi fittiba'i ibadatil asnam sun yi ittifaki wajen bauta ma gumaka wa bayyana huna annahum laysu sawa'an fil i'tiqad amma su ba daidai suke ba a wajen aqida kudurta aqida alba'ith lahum fi ibadatiha wadda ta tura su ta dunguza su ta ingiza su wajen bauta ma waɗannan ima'an don Allah yayi ishara ila anna min bainihim uqala akwai masu hankali qalili na sai dai yan kadan ne an gane ko irtaqat madariku afhamihim ma'ana fahimtar su ta daukaka fauka an yi ataqidu anna lil asnami tasarrufan cewa su yi itiqadin gumaka suna da wani iko walakinnahum azharu ibadataha sun bayyana bauta mata taba'al lil hawa don su bi son ransu wa haifzan listiyadati bai na ƙaumihim don su tsare matsayinsu wallahi kakkasa tsammanin waɗansu mutane an gane ko sun kibin gaskiya ne sun kibin alkur'ani da sunna an gane ko don saboda musamman ba gaskiya ba ne a sun san gaskiya ne amma suna tuna kudin da suke samu idan an bi gaskiya yana ganin ba za a samu arziki ba an gane ko suna ganin cewa an ba su wani matsayi yanzu kuma idan suka dawo suka bi gaskiya ba za su samu matsayi ba alhali ko matsayi na Allah ne an gane ko shedan da yake nuna maka da ka bar kaza shi yasa yana daga cikin abin da yasa turawa ba wai dukan kasashen turai bane ba san musulunci shine gaskiya ba sun san musulunci gaskiya ne da yawa daga cikin su wasu daga cikin turawa gwamnatocin turawa sun san musulunci shine gaskiya tunda musulunci ya shekara 857 yana mulki a Spain da sauran kasashen yankunan turai turai ta gabaski lokacin daular Uthmaniyya Turkiya musulunci ya kai shekara 500 da wani abu yana mulki an gane ko sun san tsarin musulunci shine tsarin cigaba amma matsalar masu gidajen karuwai suna zuba ma gwamnati kudin empo an gane ko ga gidajen giya ga gidajen sabon Allah da na caca su ne gwamnatinsu ta ginu a kan shi kenan idan aka ce abi musulunci za a kulle gidajen karuwai in aka ce abi musulunci za a kulle gidajen caca za a kulle gidajen giya kenan su ko suna ganin ai bai yiwuwa ne rayuwa ta tafi ba da waɗannan abubuwan ba shi yasa sai su ce musulunci kaza ne su yi taimaka musulunci ƙarya su yi ta yakan musulunci su ce musulmai yan ta'adda ne da abin da ya kama da haka dan haka da Allah ya ce aksaruhum bai ce kulluhum ba saboda wasu sun san gaskiya ne ba sa son su yi aiki da ita kaji usu- wato uslubi na alkur'ani kenan bai ce ba wa ma yattabi'una illa dhann sai ce wa ma yattabi'u aktharuhum dan ka gane wasu daga cikin su sun san gaskiya ba sa aiki ne da ita qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun kaji Allah ce falamma ja'atuhum mutanen fir'auna falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin Allah kai mu tsari da son rai Allah kai mu tsari da jahilci wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna ba komi bane da yawan suke bi sai zato inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato baya wadatar gaskiya da wani abu nan yana da kyau mutane su fahimci wani abu dama da inda shi mai jalane ce fima fima al-matlubu minhum yace mi al-ilmu abinda ake neman ilmi nan mas'ala ce mai muhimmanci amma bari mu kawo wata mas'ala da mai imamu suyuti ya kawo cikin al-iklil fistin bautit tanzil imamu suyuti yake cewa da Allah ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna yustadallu biha ana kafa hujja da wannan aya ala man ittaqlidi a hana taqlidi kwaikwayo fi usuluddini a cikin usuluddin yana nufin aqida kenan kenan cikin aqida an hana mutun yayi yayi kwaikwayo a ko cikin aqida ana kwaikwayo amma za a yi kwaikwayo ne da malaman da suke da ingantattar aqida tunda akwai wanda shi bai iya gane dalili kaza da dalili kaza amma malamin da ke da aqida ta salaf ingantattar aqida aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai kai koyi da shi bai yiwa ko ya zama malami muna ganewa amma ka bi iyayenka ba tare da dalili ba cikin banna shine abba ya da shi ba annabi yusuf ai ya ce yana koyi da ni yana koyi da iyayensa yace wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa isma'ila wa ishaq ma kana lana an nushrika billahi min shay to nan da anka ce inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato baya wadatar da gaskiya da komai ba wancan adh-dhannul ghalib ba da ake amfani da shi a cikin mi a cikin ilimin fiqh muna ganewa ko akwai adh-dhannu al-ghalib sannan kalima ta zannu ɗalibin ilimi mai do hankalinka da kyau tana daga cikin kalimomin da ake kira al'adad da larabci jam'i ne na adiddu sai a ce al'adadu kishiyoyin juna ko kuma anniddu sai a ce al'andadu ba ba haka ba? kalimomi al'adad kalima ce wadda take ba da ma'ana biyu kishiyoyin juna kaga azzannu yana nufin mi zato kaga abinda babu tabbas ko kuma azzannu wani lokacin tana nufin yaqini tabbat to kaga akwai mi akwai matsala to cikin larabci akwai wani malami da ya littafi akan wannan namanta sunansa muna gane wannan ya za mu gano wannan kawai ne ce to kai kajiya wai a ce abu yana nufin zato hatta da kalima ta ilmi wani lokacin tana nufin abinda aka sani ka san da ilimi shi ne abin da ka sani ko to akwai lokacin da kalima ta ilimi ba ilimi take nuhi ba zato take nuhi tau ah dan qur'ani yace to kai kajiya eh na ambari ko ban sani ba dai wanda ni karanta din ko shine tunda ka san malamai suna littafai daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ce a cikin suratul mumtahina ko mumtahana an gane ko ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin sace mi famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna sace mi fa in alimtumuhunna mu'minatin in kun san su mu'minnai ne ya za ku yi kusan musu mu'minnai ne in kuna musu zato dai domin imani ina yake cikin zuciya shi yasa ba a yi ma wani shaidan mu yana da imani sai da ce muna zaton yana da imani don baka san abin da a cikin zuciyarsa ba kaga kalima ta al-ilmu cikin qur'ani ta zo da ma'ana azzannu a al-qur'anance inji dan qur'ani yuna kuma kalima ta zannu tana iya zakkowa zato kuma tana zato mi yaqini kaga kafirai Allah ce wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'a sai sun kace inna dhunnu la dhannan kaga zato suke yi amma masu imani ko sai Allah ce zato suke yi an gane ko wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim bi alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kana cewa masu imani suna zaton za su hadu da Allah kenan kiyama ma zato na suka yi kuma alhali an ce imani sai kai al-i'tiqadul jazim annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim bayan ya fassara ma waɗannan mutane mafarki yace qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan kaga ce an an kari amma sai Allah ce wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhu mazkurni inda rabbik sai ka ce yana da to bayan ya ce qudiyal amru wace irin magana ce kuke jaza ɗaliban ilmi don Allah mu yi hattara da kalmomi saboda yadda kake zaton abubuwan nan ba haka nan ne suke tafiya ba wani lokacin an gane ko inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a kadiba ma can cikin suratul abinda an-najmi akwai irin wannan inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a fa a'rid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya mun gane wannan ko sannan kuma abinda ya kamata mu gane za ku ga wadansu mutane sai ka zunce ai shi duzzato ƙarya ne zunubi ne kuma kana sun kace ba adh-dhannu dhanbun walau kana haqqan to daga ina aka samu wannan hadisin kaga na farko dai an ce hadisi ne ba hadisi bane na biyu kuma wannan maganar kanta ta saba ma alqur'ani don Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu jtanibu kathiran min adh-dhanni sai Allah ce inna ba'd adh-dhanni sashen zato Allah bai ce inna kullu dhanni ismun ba to ina hujja sannan ka duba akwai hadisi na Jabir ibn Abdullah wanda yana cikin sahih Muslim yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kafin mutuwarsa da kwana uku ya kulu yana cewa la yamutanna ahadukum kada dayan ku ya mutu ma'ana yin sake ya mutu illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla sai ya kyautata ma Allah zato to kai ka ce azzannu zambun shi ma wannan zaton zambun abu ne kai dai wani da ya laɗe ya ji daɗi kawai ya zo ya ƙirƙira hadisi ne ya watsu ma mutane muna gane ko to Allah ya kyauta don haka mu ba rigima muke so ba hujja da dalili don ka jima kana magana da abu ba shi ke nuna gaskiya ba ne to amma mutane ina Allah ya kyauta wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhannan inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a sai Allah ce inna Allah alimun bima yaf'alun Allah ya san abin da suke aikatawa bai ce bima fa'alu ba sai ce yaf'aluna da yau da gobe da jibi da gata har zuwa kowane lokaci Allah ya san abin da ake na ana aikatawa mun gane wannan ko sannan kuma bai ce bima alimun bima yaf'aluna wa yaf'alna ba bai kawo mata ba a'a tunda cikin kafirai akwai mata ko to dan haka Allah ya san abin da kowa yake aikatawa ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamu al-kuffaru liman uqba dar sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama dan haka duk dai ne wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين حكى الله يتي ما لم يجي آية تقبع
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نعم uslubi ne na alkur'ani shine in Allah ya tabbatar da tauhidi an gane ko sai ya tabbatar da ingancin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin in ka ce la ilaha illallah sai ka ce mi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to munasabar da take bayyana anan kamar yadda in ka duba cikin littafin wannan mushaf da sahaba na tanasub bainal ayati abin nan suke cewa bayan Allah subhanahu wata'ala ya nuna ƙarya wato ba ta iya wadatar da gaskiya daga komai an gane ko to kenan mushrikai sun yi zaton cewa alqur'ani ba mu'jiza bane kuma suna ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya kirkira alqur'ani sai Allah ya musu raddi in ka diba tun farkon surat ana kafo dalilai ne na tauhidi to in tauhidi ya tabbata to sai kuma mi sai annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta tabbata shine uslubi ne na alqur'ani zaka qur'ani yana amfani da wannan ina fatan ana fahimta ta ma'ana dai nan munasaba shine an yi intiqali bayan an ƙara zance kan tauhidi aka zo zuwa ga tabbatar da gaskiyar alqur'ani da gaskiyar wanda mi wanda ya zo da alqur'anin nan mun ji munasaba ko to madalla sai mu je cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur yace lamma kana al-gharad al-awwal fi sura da ya kasance manufa ta farko a cikin sura fi hadhihi sura kina a cikin wannan sura yana nufin suratu yunus ibtalu ta'ajjubil mushrikina an gane ko a bata mamakin da kafirai suke yi min al-iha'i bil qur'ani ila nabi sallallahu alaihi wasallam na daga wahayin alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna mamakin haka wa tabyini adam ihtida'ihim ila ayatihi al-bayyinati kuma an ka bayyana da rashin shiriwarsu zuwa ga ayoyin alkur'ani bayyanannu addallati ala annahu min indillah waɗanda suke nuna cewa alkur'ani daga wajen Allah bane wa kaifa lam yanzuru fi ahwalir rasul ya an kai busu kalli halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba addallati ala anna ma jaa bihi wahyun min Allah waɗanda suke nuna cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi wahayi ne daga Allah wa kaifa sa'aluhu ma zalika an ya'ti bi qur'anin ghairi kuma ya an kai suka tambaye tambaye shi ya zo da wani alkur'ani wanda ba wannan ba au yubaddila ayatihi ko ya ya musanya ayoyin alkur'ani bima yuwafiqu ahwa'ahum game da abin da ya dace da son ransu ka san dan adam in ya ce shayi koshe yana da kuɗi da mulki ko ko yana da magoya baya ko ko ya karanta addini ya iya cewa cewa da addini sai shi na ganin ba shine zai bi nafsi ba nafsi ne zai bi shi saboda yana tinkaho da dukiyarsa ko yana tinkaho da mulkinsa ko yana tinkaho da jama'arsa ko yana tinkaho da familinsa ko yana tinkaho da danginsa ko yana tinkaho da wayonsa yana ganin shi wayayye ne ya fi ƙarfin yabi Allah kaga wannan ai halaka ce ina fata an fahimce ni yace summan taqala sannan Allah ya tira ta ba'da zalika ila su'alihim ko Allah ya tayi zuwa ga tambayar da suka yi an tunazzala alaihi ayatun ukhra a saukar da aya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta daban min indillahi ghayra alquran wadda ba alqurani ba wa takhallala zalika kulluhu kuma sai shigo tsatsage irin waɗannan maganganu wasfu iftira'ihimul kadhib fi da'awash shuraka'i lillah an ka sifanta ƙaryarsu da suka kira yadda da'awash shuraka'i lillah sun ce Allah yana da wato abin nan abokan tarayya wa iqamatil adilla ala infiradillahi bil bil ilahiyya Allah ya kafa dalilan suke nuna cewa ya kadaita da bauta wa ala isbatil ba'thi da kuma tabbatar da البعث وتوتاشن القيامة كينن وإنذارهم بما نال الأمم نال الأمم من قبلهم ده كما يمسو غرغدي game da abin da ya shafi al'umma al'ummomi na al'ummum min qablihim al'ummomin da sun ka gabace su wa tazkirihim bi ni'amillahi alaihim wa imhalihim an ka tunatar da su da aka tunatar da su ni'imar Allah da kuma jinkirin da Allah ya yi musu wa bayani khata'ihim fi i'tiqadi shirki akai bayanin kuskuren su da sun kai i'tiqadin shirka i'tiqadan mubayyinan ala su'in nazar nazar wanda yake nuna mummunan kallo da kuma tunani kenan wal qiyasil fasid da qiyasi wanda yake mummuna la jarama yace to ba shakka adal kalamu ila qawlihim fil qur'an sai zancen su ya sake dawowa zuwa qur'ani an gane ko bi ibtali ra'ayihim Allah ya bata ra'ayin su alladhi huwa min adh-dhanni al-batil aidan yana daga cikin zaton su na ƙarya bi qiyasihim ahwalin nubuwati wal wahyi su yi qiyasin halin annabta da wahayi bi miqyasi adatihim kamar yadda sun kai qiyasin da qiyasin al'adodin su kama qasu haqiqatal ilahiyya bi misli zalika kamar yadda sun kai qiyasin uluhiyya da gumakan su kenan kamar yadda Allah ya bata bautar gumaka da suke yi an gane ko abinda ke son ya ce sun da sun kwatanta Allah da mi da allolinsu Allah ya bata wannan to haka kuma yanzu Allah ya shigo mataki na biyu ya bata yadda suke kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi kiyasin shi da sauran mutanen da suke a wajen su tunda sun ce sha'ir ne saboda suna da shu'ara sun ce kahin ne saboda akwai kuhanu sun ce kaza sun ce kaza to dubba irin wannan bane kaji dalilin da yasa wannan aya ta zo muna ganewa kenan misali can da Allah ce a kana linnasi ajaban an auhaina إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم kaga can suna mamaki saboda kuma busu yarda ba suka fara fito na fito da alkur'ani suka ce ayi masa kwaskwarima kaga cewa ayi ma qur'ani kwaskwarima suna son kamar su ce na annabi ne ba na Allah bane wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw badil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin azim to ga raddi akan wannan shubha wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah mun gane uslubul qur'ani kina aka ce mai an gane ko da an tabbatar da tauhidi sai a tabbatar da mi annabta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce cikin suratul baqara bari in baka misali don ka gane da Allah ya ce kadiba cikin at-tahrir wa tanwir da kuma tafsir na fakhruddin razi at-tafsir al-kabir karkashin waɗannan ayoyi da Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأن توحيد لك تبتروا يا أيها الناس اعبدوا ربكم da ya ce fala ta ji'alu lillahi an dadan fala ta ji'alu lillahi an dadan kenan la ilaha ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum illa Allah an tabbatar da tauhidi ko to wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin kaga yace fa in lam taf'alu wa lan taf'alu sabata al-i'jaz fa idha sabata al-i'jaz sabata annal qur'an min indillahi ta'ala mun gane wannan shi yasa kaka dauki abubuwan kai musu wato kwasa karam mahaukaciya hmm to allahumma amin yanzu sai mu dawo zuwa ga abin nan zuwa ga sharh al-mufradat ko tunda mun samu munasaba wama kana hadha al-qur'an wannan qur'ani bai kasance ba an yuftara yace ai iftira'an ya zamanto kage min dunillahi daga wani Allah ai gairi shi bai yuwa a ce wannan qur'ani daga wani Allah yake walakin sai dai yace unzila an sabkar da shi tasdiqan ladhi bayna yadayhi mai gaskata abinda ya gabace shi ne min al-kutubi na litatafan da suka gabaci alkur'ani wa tafsilal kitabi ko tabyin ma katabahu Allah kina alkur'ani yana bayyana abinda Allah ya rubuta min al-ahkami na hukumce hukumce wa ghairiha da waninta la raiba yace shakka kinan la shakka kinan babu shakka fihi a cikin alkur'ani min rabbil alamin shi alkur'anin nin daga wajen Allah yake yace muta'alliqun bi tasdiq kenan من رب العالمين كنن تصديق الذي بين يديه من رب العالمين أو بأنزل المحذوف كوكو كقدر أنزل كنن أنزل لا ريب فيه من رب العالمين يتي وقرئ صيغة التمريض an karanta bi raf'i tasdiq an yi ma tasdiq raf'a walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi kinan walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi ko wa tafsil bi taqdir huwa ma'ana akwai kira'a wadda take kira'a ce shadda wasu sun karanta walakin tasdiqul ladhi bayna yadayhi kinan walakin huwa tasdiqul ladhi bayna yadayhi wa huwa tafsilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin mun gane wannan kaji abinda mai jalalaini ya kawo yanzu kuma sai mu je cikin mi cikin ahkam وما كان هذا القرآن وأن القرآن بكسن جبا أن يفترى من دون الله أكركريشي أجنجناشي ونن الله يكيه القرآن بذي تبيوابا أكوي ونن التافي من بلاغة القرآن ندكتور أحمد بدوي أنغانيكو تكين ونن التافي دقى صفحة تدري أكو دشاتر دشا أكو زوا صفحة تدري أكو دشاتر ياي بياني كان القرآن دسفو فين القرآن دكما يبدأ القرآن يي واتو فتونا fito da makiyan alkur'ani waɗanda sun kai ƙarya kafirai kenan don haka ba sai na yi maka dogon bayani ba kaji na gaya maka mazmunin abin da ke cikin wannan bayani sannan kuma wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ina fata an fahimce ni ash-shaykh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti yake cewa Allah a cikin wannan aya ya nuna alkur'ani ba kirkira shi bane akai aka jingina ma Allah subhanahu wataala sannan kuma sai Allah subhanahu wataala ya nuna alkur'ani ya gaskata eh alkur'ani gaskiya ne daga wajen Allah yake sannan kuma qur'ani yana gaskata littattafan da sun ka gabata gabanin shi sannan qur'ani yana rarrabe aqidodi da kuma bayanin halal da haram da kuma abin da ya kama da haka abin da yake nuna cewa alkur'ani daga wajen Allah subhanahu wataala yake ina fata an fahimce ni sannan yace to Allah ya nuna alkur'ani ba kirkire bane daga wajen shi yake cikin ayoyi daban-daban misalin su laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sannan Allah ce wa ma tanazzalat bihi ash-shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'ani as-sam'i lama'zulun Allah ce kuma wa bil بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يتي آيوين da suke bayani irin wannan suna da yawa yace sannan kuma Allah subhanahu wataala ya nuna ba za a iya kira alqur'ani ba sai Allah ya tabbatar da hujja ya tsayar da hujja da take nuna cewa alqur'ani daga wajen shi yake sai ya kalubalance su su kawo irin alqur'ani sun kakasa a cikin ayoyi daban-daban am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi إن كنتم صادقين أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين كما كان بني عشر سور تكون هورنا سورة كما تكون سورة يونسنا أنا رمى مهر القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كاغوت أن سنة نون إيجازين القرآن وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله to anan ga mai karatun balaga ta alqur'ani kaga nan in ka duba imamul qurtubi ma da yazo karkashin wannan aya da anka cewa ma kana hadha alqur'anu an yuftara an da yuftara fi'ili mudari'i ne kuma an tazo bayan shi kenan ya zan mi ya zan abin da suke kira cikin ilimin nahwu al masdar al munsabik rike da cewa munsabik da mimun da nunun da sinun da ba'un da kablasan ko ba kan da ba eh to wa ma kan me yasa an ka ce to wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah yace an ma yuftara masdar wal ma'na wa ma kana hadha alqur'anu iftira'an wannan alqur'ani bai kasance ba kage yace kama ta ƙulu fulanun yuhibbu an yarkab in ji imamul ƙurtubi ai yuhibbu rukuba ƙala hulki sa'i shi kenan wa ƙala alfarra'u shi ko farra'u yace wani malamin lugari alma'ana wa ma yan bagi li hadal ƙur'anu an yuftara bai dace ba wannan alƙur'ani a kirkira shi don wani ba zai iya kirkira shi ba ka ƙaulihi wa ma kana nabiyin an ya ghul ko an yi ghal wa ma kana almu'minuna li yanfiru kaffa ko ba ka nan bane wakila waɗansu malamai sun kace an bi ma'anar lamu sun kace ita wagga an bi ma'anar lamu take taqdiruhu wa ma kana hadha alqur'anu liyuftara wannan alqur'ani ba zai yiwa ba a kirkire shi wakila waɗansu malamai sun kace in ita wannan an bi ma'ana la kenan ai la yuftara wa ma kana hadha alqur'anu an gane la yuftara kina wannan alqur'ani bai kasance ba la yuftara ba a iya kirkirar sa nafiyu ne wa qila wadan sun kace al ma'ana ma kana yatahayyu li ahadin ba zai yiwa ga wani mutum ba an ya atiya bi mithli hadha alqur'an yazo da wannan alqur'ani min indi ghairi llahi daga wani Allah sun mai yansu buhu ilallah ta'ala kuma ya danganta shi zuwa ga Allah li'ijazi saboda alkur'ani mu'ujiza ne li wasfihi saboda sifofinsa wa ma'anihi da ma'anoninsa wa ta'alifihi da irin yadda an ka hada alkur'ani ba zai taba yiwa ba to anan duk wannan bayanan mun ji su amma akwai wani abin da ake kira al'udul albalaghi me yasa Allah bai ce ba wa ma kana hadha alqur'anu iftira'an sai ce an yuftara sai ka tambaye kanka me yasa ba a yi wannan ba sai an kai wannan sun ka ce saboda shi in an cewa ma kana hada alqur'anu iftira'an shi wannan alqur'ani ba kage bane kenan kaga ya kore kage a baya amma in an ka cewa ma kana hada alqur'anu an yuftara ya bada ma'anan masdar kuma ya bada ma'anar fi'ili mudari'i yanzu ba a iya kirkira qur'ani kuma zuwa gaba ma ba za a iya kirkira alqur'ani ba li'anna fi'l al-mudari' yufidu al-hal wal istiqbal mun ji wannan da kyau walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai shi alqur'ani yana gaskata abin da ke gabanin shi qala al-kisa'i wal farra'u wa muhammad bin sa'dan wadanga malamai guda uku sun kace at-taqdiru kenan abin da zaka kaddara walakin kana tasdiqa da an ka ce walakin tasdiqa kenan walakin kana tasdiqa sai zama to kenan ismu kana wa yajuzu indahum ar-raf'u amma wajen malaman lugha a irin wannan hali ana iya yin raf'a bi ma'ana walakin huwa tasdiqul ladhi bayna yadayhi kina sai zaman to kamar wannan qira'a shadda da mun kai banzance to mi ake nufi tasdiqul ladhi bayna yadayhi sun kace min at-taurati wal injili da at-taura da injila wa ghayrihima da wani su min al-kutubi na daga littattafai fa innaha qad basharat bihi sun yi bushara da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faja koko da al-qur'ani kenan dukkan su faja musaddiqan laha sai qur'ani yazo mai gaskata waɗannan littattafan fi tilkal bishara daga wannan bushara da ta zo wa fi du'a'i ila tauhidi kuma qur'ani ya gaskata waɗancan littattafai wajen kira zuwa ga tauhidi wal imani bil qiyamati da yin imani da qiyama wa qila waɗansu malamai sun kace al ma'ana walakin tasdiqan nabi sai dai kina annabi yana gaskatawa nan ba zan ce alqur'ani bane alladhi baina yadayil qur'ani abinda yake gaban alqur'ani wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam kenan alqur'ani yana gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li'annahum shahaduhu an gane ko qur'ani yana gaskata manzan Allah ma'ana qur'ani yana nuna manzan Allah manzan Allah ne yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum wa arsalna innaka linnasi rasula wa kafa billahi shahida eh dan ma'anar tayi to kenan yace to li annahum shahaduhu qabla an qabla an sami'u minhu alquran domin su kafirai shahaduhu sun shaida shi qabla an sami'u minhu alquran kafin su saurari alqurani gare shi kenan can da bai ka alqurani ba yanzu ko da ya kawo shi to ana iya bambanta halayen shi to kuma gaskiyar shi ta bayyana ko ba haka bane faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqiluna wa tafsil yace bin nasbi war raf'i mun yi zancen raf'a qira'a ce shadda ko kana iya cewa huwa tafsirul kitabi kenan shi alqurani mai rarrabewa ne yace bin raf'i bin nasbi war raf'i ala alwajhayn almadhkurayn fi tasdiq wadanda anka kawo cikin kalma ta tasdiq kamar da Imam al-Qurtubi yake bayani yace wat tafsiru in anka ce at tafsiru at tabyin abayyana abu qarara ay yubayyinu ma fi kutubil mutaqaddima qur'ani yana bayyana abubuwan da suka suka gabata cikin mi littafan da suka gabata sai kaji an ce an yi kaza a cikin wadanda sun ka gabace mu ko ba karan bari an ba mu labarin su an ba mu hukumce hukumce wadanda an kai musu wa katabna alaihim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فما هكذا نبري كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الله لا هدي الله لا هدي بني با to wal kitabu da anka ce walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi yace wal kitabu ismu jinsin yana nufin litatafai kenan an gane ko ismu jinsin duk jinsin abinda an ka rubuta suna ne alkitabu ko na gaskiya ko na ƙarya ko ba haka nan bane amma na ana nufin litatafan Allah tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi wa qila wadansu malamai sun kace arada bi tafsilil kitab abinda ake nufi qur'ani yana rarrabe alkitab ma buyyina fil qur'ani min al ahkam kenan ko a ce wa tafsilal kitabi an gane ko kenan alqur'ani yana rarrabe bayannan da sun ka zo a cikin sauran littattafan da suka gabata ko ko qur'ani yana rarrabe alkitab abinda Allah ya rubuta cikin littattafai almaktub kenan abinda ke cikin shi qur'ani yana rarrabe hukumce hukumce ba sani ko muna fahimta ba yawa ko ya zamanto tafsilal kitab ay tafsilal maktub ake nufi to la raiba fihi an gane ko babu shakka alha'u inji imamul qurtubi a'idatul lil qur'ani kenan la raiba fil qur'ani babu shakka a cikin alqur'ani ai la shakka fihi ai fi nuzulihi ba a shakka min qibalillahi ta'ala daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala anan sai kai hattara in an ce la raiba fihi akwai abubuwa guda biyu ko ka ce la raiba fihi an gane ko babu shakka a cikin alqur'ani kenan larai ba min rabbil alamina babu shakka alkur'ani daga wajen Allah yake ko kuma larai ba babu shakka a cikin alkur'ani an gane ko larai ba fihi babu shakka a cikin alkur'ani domin babu ƙarya cikin shi babu tufka da walwala to min rabbil alamina alkur'ani daga wajen Allah yake kenan na abubuwa ne guda biyu ko ka ce babu shakka alkur'ani daga wajen Allah yake wannan gaskiya ne wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal ko ko la raiba fihi babu shakka a cikin alkur'ani to in ka ce babu shakka a cikin alkur'ani to na akwai matsala domin kafirai suna shakka a cikin alkur'ani ina fata ana fahimta ta to sai ka dauki abubuwa guda biyu ko ka ce la raiba fihi labari Allah yake bayarwa ma'ana labari ne tunda la raiba fihi amma khabarun ne urida bihi insha kenan gakkun shakka la tashukku fihi an gane ko ko kuma a la raiba fihi babu shakka shi alqur'anin gaskiya ce in ka ga mutun na shakka a cikin alqur'anin ba qur'anin ne yake da matsala ba shine yake da matsala ko ba haka nan bane yanzu misali mutumin da yake da masassara ko zazzabi sai ka ji in ya sharo sai ce daci gare su to ai ba wannan suke da daci ba shi ne mai da lahiya fala gharwa an yurtaba wasfuhu musfirun idza lam yakul lil mar'i aynun sahihatun in ji sha'ir ko fala gharwa ba abin mamaki bane an yurtaba mutun yayi shakka wasfuhu musfirun rana ta hito gashi ana ganin rana ta fito kenan safiya ta waye yace idza lam yakul lil mar'i aynun sahiha in mutum bai da ido mai kyau ga rana sai ce ba ta hito ba kaga shi shike da matsala dan haka matsalar ba cikin alqur'anin take ba daga gare su ne take wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun bala karanta aya ta karshe am yaquluna am yaquluna iftara allahumma amin
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن kuntum sadiqin abinda muka fada ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh